اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wanda za mu gayyata a cikin program nan kula shi ne shugaban taro shi ne ainihin alaja da ma'abukar aig retired wanda shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wannan rana ranar marayu wanda aka fara tsara tsara shi wannan shekara za a dinga yin sa insha Allahu a watan azumi a kowane shekara muhimmancin lura da marayu za mu samu cikakken bayani idan sheik a ya zo ba da nasa jawabi mai jawabin game da wannan taro saboda haka ne ba zan yi dogon jawabi game da amfanin lura da marayu ba amma dai al'umman musulmi sun sani a Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya sanar da musulmai muhimmancin lura da marayu muna da marayu da abunan da'awa da'awa relief organization suke lura da su akwai kuma wasu kungiyoyi da suke lura da marayu waɗannan marayu ba su da halin a tafiyar da rayuwarsu su da kansu sai dole al'umma sun taimaka musu sun tallafa musu domin su samu rayuwa mai albarka mun sani akwai marayun da tun suna ƙanana ba daga haihuwarsu suka zama marayu akwai kuma wanda su kai wani munzuli ba suka rasa iyayensu akwai wanda ma an same su ne daga ba aka kama aka tallafa musu aka kawo su ana lura da su to wannan da'awa relief organization tana da tsari wanda ake lura da su da karatunsu da cinsu da shansu da suturansu duka ana lura da shi har lokacin da Allah ya kai su lokacin da za su iya kula da kansu to wannan ba zai yiwu ba sai al'umma wanda Allah ya huwace musu masu hannu da shuni sun tallafa suna ba da gudumawa a samu abin da za a a taimake su da shi a halin yanzu wannan kungiya da awarin lim organization suna da gida da suka gina suka ajiye marayun na ciki aka sama musu malluma suna koyar da su ana ciyar da su ana shayar da su ana musu abubuwa dai wanda za su ji daɗin rayuwa wanda an ba don da our relief organization sun yi wannan irin tsari ba ba za su samu wannan gatan ba to muna fata al'ummar musulmi su yunkura su yi kokari su nemi su nemi dafawa da our relief organization da gudumawa na kayan na ko kudi ko kayan abinci ko kayan sutura wanda za a taimaka wa wa'annan marayu ni a zamana na patron ina sane da nan jeka da farima banda wanda da awal relief organization suka lura da su suna da a tsari wanda ake taimakawa marayun da suke cikin anguwa to jama'a ana gayyatan ku da kowa ya kawo gudunmawansa na yadda za a taimaka da lura da marayu ba dole sai yanzu yanzu ba a sanar da ku ne dai kusan akwai wannan tsari a ƙasa akwai kuma buƙatar musulmi su tallafa wa wayanda Allah ya sa su rasa iyayensu sun suna ƙanana domin su ma su samu rayuwa mai albarka Allah ya ba wa kowa zuciyan taimakawa kuma da abin da zai taimaka alhamdulillah thank you very much ya sa jawabin da ya shiga kunnen waɗanda ya kamata shiga kunnen su kuma Allah ba da ikon aiki da jawabin da ya yi nan abinda kwamiti suka tsara a wannan takarda shine akwai jawabin ɗaya daga cikin uwar marayu da aka da ake taimakawa kusan za a iya cewa tsawon shekaru da kuma ɗaya daga cikin marayu da suka ci gajiyar wannan wato majalisa ta da'awa wajen ɗaukar nauyin karatunsu da lafiyarsu da kuma abincinsu da dai gwargwadon abubuwan suka sauwaka na rayuwa za mu saurari jawabin ɗaya daga cikin su insha Allah tabaraka wata'ala kamar yadda aka tsara in tana kusa in akwai in shigowa za ta yi ban san tsarin da aka yi ba sai ka gurin murya sosai
Muna gode da dawa da wani su zama su makaranta da kuma yankin da kayan gabatu.
Suki nauyin sama masa makaranta da ɗinka masa yunifom da takardun karatu da kuma ba su taimakon abinci lokaci zuwa lokaci da kuma ɗaukar nauyin kiwon lafiyarsu idan rashin lafiyar ya faru wannan shine abin da ya faɗa amma ya kasa fita saboda yarinta da kuma rashin ƙwarewa da jawabi cikin taron jama'a haka wanda wannan taron jama'a din kusan wanda ya haife shi ma in ba in bai saba ba zai iya yi ba sai mutum a gabatar da shi yanzu kana kallon mutum kamar wani ƙwararre ne a wajen magana in ya zo ka gabatar da shi a nan ya kalli jama'an nan ya kalli jama'an nan sai da kawai ya rude gaba daya sai wannan zai masa abuwa abin da ya faɗa ya fara kenan yanzu wataƙila barin Allah kai mu aka sa shi jawabi ko a wani guri za ka samu ya ɗan ƙara gogewa hakan nan to Allah ta'ala ya saka rake mu ina ga zabi kifin din batun uwar marayu ko tana nan to ma'a na'am a ɗan buɗe hanya ga ɗaya daga cikin kowar marayun namu za ta yi jawabi kaɗan sannan sai mu shiga insha Allah tabaraka Uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ni ne Assalamu alaikum sunana Fatima a madadin iyayen marayu muna isar da godiyanmu akan wannan a wannan ƙungiya a kan wannan ƙungiya na taimakon marayu muna isar da godiyanmu saboda wannan taimako da suke wa'annan yara marayu musamman lokacin azumi da in Allah ya musamman lokacin azumi har zuwa ƙarshen shi har bayan azumi dukkan abun da ya taso daga maganinsu zuwa abincinsu zuwa suturansu ana taimaka musu daidan gwargwado wannan ƙungiya na na da'awa suna taimakawa saboda haka wannan ƙungiya makarantar yara duka har zuwa na islamiyya har zuwa na boko suna iya ƙoƙarinsu Allah ya saka musu da alkhairi a madadin wa'annan wannan iyayen marayu da na yi jagoranci malam muna masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi gidan shi lafiya Allah ya saka wa kowa da alkhairi a wannan taimako da ake wa'annan yara namu marayu mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi kowa Allah ya saka masa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص قوة بقي دبوبي دشابير wanda ya zo ashirin da ɗaya ga watan tara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya kawo mu cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan, rabon da ake yi Allah ya sa muna da rabo, wanda ake ‘yantawa daga wuta Allah ya sa da sunan mu a ciki, waɗanda Allah yake musu tagomashi na samun rabo da samun tsira Allah ya sa da mu a ciki. waɗanda za a yi musu gamdakatar da dacewa da daren lailatul qadari a cikin wannan goma na ƙarshe Allah ya sa muna da rabo zunubanmu Allah ya yafe mana darajarmu Allah ya ɗaukaka ta Allah ya ba wa ƙasan nan tamu lafiya da zaman lafiya Allah ya kare mu daga dukkan fitintunu da tashin hankali da masifu Allah ba don mu ba ba don halinmu ba Allah ka yaye mana waɗannan al'amura ka kawo mana kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan sakamako ka sa mu gama da duniya lafiya a mun yi tunanin sanya wannan rana ta ashirin da ɗaya ga watan ramadana ta zama ranar da za mu dinga tunawa da marayu waɗanda suka samu kansu a halin rashin iyaye harkan maraici harka ce da ba za ta ƙare ba mutuƙar ɗan adam yana duniya in dai za a yi mutuwa to za a samu maraya domin cikin masu mutuwa ɗin nan akwai masu mata akwai masu ‘ya'ya kuma dalilan mutuwa a wannan zamani suna da yawa akwai ambaliyar ruwa akwai girgizar ƙasa akwai hatsarin mota akwai yaƙuƙuwa akwai tashin bama-bamai da sauran masifu iri-iri banda mutuwa ta ɗaiɗaiku da ake yau da gobe wannan kullum daɗa yawan marayu take a duniya wanda ya ta hatta majalisar ɗinkin duniya sai da ta yi tunanin ita ma ta ware wata rana domin tunawa da zawarawa da marayu waɗanda ko dai halin yaƙi ko halin girgizar ƙasa ko annoba ko wata musifa ta afka wacce ta tafi da masu gidaje ta bar ‘ya'yansu da matansu a cikin halin ƙaƙanikayi halin tausayi halin jin kai to wannan yanayi na marayu kullum ƙaruwa yake kullum faɗi yake yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan littafi mai girma da ya aiko manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da shi sai da ya bayani a kan marayu kuma mun ce idan muka kirga ayoyin alkur'ani dubu shida da mai tan da sha hudu za mu ga akwai ayoyi guda ashirin da uku da suka yi magana a kan maraya kuma waɗannan ayoyi malamai sun kasa su kashi uku kashi na farko na waɗannan ayoyi sun yi magana ne akan dokokin da Allah ya sauka tun kafin zuwan addinin musulunci a cikin attaura da injila da zabura da lokutan annaba daban-daban su ma Allah ya ce su kula da marayu a lokacinsu to waɗannan ayoyin kashi na farko suna magana akan wannan kashi na biyu Allah ta'ala ya zama gatan marayu ta yadda ya hana a taɓa dukiyarsu ya hana a tozarta su ya hana a wulaƙantar da su ya hana a ci mutuncinsu ya hana a kore su ya hana a fitar da su daga cikin al'umma a dinga yi musu kallon saboda sun rasa uwa ko sun rasa uba ko sun rasa biyun ko ma wani ya ɓata da uwan da uban amma ya rasa inda suke irin yaran da suke ɓata a filin yaƙi ko a yi hatsarin mota iyayensu rasu a tsinci yaro ba shi da bakin da zai faɗi daga wani yanki suka fito irin waɗannan duk ana musu hukunci iri ɗaya da na marayu da sauran yaran da ake tsinta wanda suka bata aka rasa iyayensu da wanda wata musifa ta baza masu suka yi gabas iyayen suka yi yamma ba za su ƙara haɗuwa ba don ba su san suwaye iyayensu balle su bayani a kai su gurin su ba irin waɗannan an tsince su du ma su hukuncin su ɗaya da marayu sannan uku na uku bangare na uku shine Allah ta'ala ya fitar da tsari na yadda za a ɗauki nauyin maraya da kuma irin buƙatun da maraya yake da shi wanda ake bukata a musulunce a tanada masa mun yi nazarin waɗannan ayoyi wanda mafi yawansu sun zo ne a cikin suratul nisa suratul baqara aya ta 177 suratul baqara aya ta 215 suratul baqara aya ta 220 suratul nisa aya ta 2 suratul nisa aya ta 3 suratul nisa aya ta 6 Suratun Nisa aya ta takwas, Suratun Nisa aya ta goma, Suratun Nisa aya ta talatin da shida, Suratun Nisa aya ta ɗari da ashirin da bakwai sau biyu, Suratul Amfal aya ta arba'in da ɗaya, Suratul Hashari aya ta bakwai, nan ne Allah ya faɗi ya tama a cikin Alƙur'ani. Al-Yatim Allah ya faɗi wannan a Suratul An'ami aya ta ɗari da hamsin da biyu, Al-Isra aya ta talatin da hudu, alfajari aya ta sha bakwai adduha aya ta tara alma'un aya ta biyu sai da ya faɗi yatiman suratul anbiya al-insan aya ta takwas suratul badad aya ta sha biyar suratul duha aya ta shida sai inda Allah ya faɗa annabawa guda biyu da annabi Musa da annabi Khadiru ta wani ya ce an ce annabi Khadiru wannan shine abinda mafi yawan malaman tafsiri suka rinjayar cewa Khadir shi ma annabi ne to in ya tabbata annabi ne ko wani kasaitaccen bawan Allah ne ba annabi ba su biyun nan Allah ya sa su gina katanga ta wasu marayu da babansu zai mutu saboda babu amana a wannan lokaci sai uban ya yi rami ƙarƙashin katanga sai ya saka kuɗin sa ya ɓoye ma waɗannan marayu wannan ya zo zai shiga addinin musulunci ta wa bismillah ba a jinkirta wannan ko ka zo za ka musulunta daga ina ina na ne can ok wani gari ne to me ya baka sha'awa kake so ka musulunta a musulunci ka ji daɗin musulunci to to bari gaya maka abin da ake shiga addinin musulunci da shi sai maka ragowar tambayoyin abin da na faɗa shi za ka faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan ita ce kalmar shahada ka faɗe ta cikin larabci abinda ka ce daga yau ɗin nan na yadda na aminta na gamsu ba wanda ya kamata a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai da ya halicce mu ka yadda da wannan ka ce daga yau ka amince Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ka yadda da wannan da wani addini kake yi to ka yadda daga yau cewa annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne, ka yadda da wannan? To, waye me sunanka menene sande sunanka sande to a ci gaba da sunanka da kiranka suna sande to wani suna kake so yanzu Allah ya ce maimakon sande yanzu a dinga kiransa da suna abubakar ka ɗauko babban suna ka ɗauko mutumin da ya fara shiga addinin musulunci a cikin manyan mutane a musulunci wanda ya zama shine na ɗaya mai lamba ɗaya mai matsayi na ɗaya a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya karɓi satifiket ɗin aljanna to don haka dama kana cikin musulmi ko to gidanku ba za su dame ka ba don ka musulunta ba damuwa babanka yana nan babanka tana nan to akwai musulmi a cikin danginku to ka gaya musu zaka musulunta me suka ce to to Allah ya sa a dace saboda haka yanzu za mu haɗa ka tunda ka ce kana da abokai musulmi ko to ka ma san yadda ake sallah aisha ko to yi to insha Allah yanzu yan kwamitin mu za su yi rijistar sunanka a cikin waɗanda za a dinga koya musu ilimin addinin musulunci kai karatu a ba kai sakandire ba ka gama ko kana yi wace sakandire kai ina take ina ne UBE ok a can yankin su ne to yanzu me kake sha'awar yi karatu ko? To, to Allah ya taimaka. Za a taimaka ma kai karatun addini kai na zamani kuma ka koyi sana'a. Eh Allah ya tabbatar da mu baki daya. To, don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana annabawa guda biyu cikin annabawansa waɗanda suka yi aiki irin na taimakon maraya wannan mahaifi Allah bai gaya mana ba yace wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha wani babban mutum ne na gari da zai mutu sai ya ɗauki dukiyarsa sai ya ɓoye a ƙarƙashin katanga saboda ya san ba masu amana in ya ba wasu cinyewa za su to shi ne sai Allah ta'ala ya tura annabi Musa da shi da Khadiru su je su gyara wannan katanga domin su tsarewa wannan marayu dukiyarsu wannan ya isa babban misali cewa Allah ta'ala ya damu da harkan maraya tunda ya sa annabawa suka tafi wani gari suka je suka wa marayu aiki fa annan Musa yake cewa laushi ita lattakhasta alaihi ajra da kaga dama sai mu karbi lada yace ai aikin marayu ne ba a karban lada kaji baban su babban mutum ne su kuma marayu ne shine Allah ya aiko mu musamman mu zo mu aiki domin mu kare martaban marayu ashe annabawa su suka fara kafa kwamiti domin agazawa maraya da taimakawa maraya da kuma tallafawa maraya sannan Allah subhanahu wata'ala a wani guri yace kalla a hirdinku balla tukrimuni al-yatima ba kwa girmama maraya a cikin ku akwai maraya a cikin ku amma ba kwa girmama shi wani gurin Allah ta'ala yace fa ammal yatima fala taqhar shi ko maraya kada ka nuna masa fin karfi ko rinjaye wani guri yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din baka ga mai ƙaryata addini ba fa zalika allazi yad'ul yatim shi yake hankaɗe maraya daga kan haƙƙinsa wani gurin ya ce wala ta ƙarabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku ko kusa da cin dukiyar maraya sai da abin da yake ta hanyar kyautatawa wani gurin ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa kai ma ya rasulallah Allah ya same ka maraya sai Allah ta'ala ya wato tattaro ka ya taimake ka ya tallafe ka ya agaje ka Daka Allah yana gaya mana shi ya fara kula da maraya, marayan kuma shi ne annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama. Kenan Allah da kansa ya taimaki maraya, ya agaji maraya, ya tallafi maraya, ya tsara maraya, ya kiyaye maraya, ya kuma mai da maraya ya fi kowa daraja a duk faɗin duniya baki ɗaya. Domin duk halitta Allah ba mai daraja kamar manzon Allah. kuma in an tashi lissafa marayu shine marayan farko Allah ya kira shi maraya a cikin alkur'ani wani gurin Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yatiman sai da Allah ya shigo da maraya falaqatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman farkon wanda za a ciyar Allah ya ce ku fara ciyar da maraya haka nan Allah ta'ala da ya kawo kudin ganima sai ya ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu walil rasuli walizil qurba wal yatama sai Allah ya ce da maraya fa kar ku tsallake maraya da ya zo maganan fai'u ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walizil qurba sai Allah ya ce wal yatama da ya saukawa da banu isra'ila dokoki guda goma وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا da Allah ya saukar da doka goma a cikin suratul nisa yace wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin saboda haka ko ina Allah zai raba kuɗi sai ya ce ku fitar da hakkin maraya wani mutum ya zo cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyata ta bushe sai manzan Allah ya ce kana so zuciyarka ta laushi kana so bukatar ka ta biya to ka ji kan maraya ka taimaka wa maraya sai Allah ya biya maka bukata kuma ya sa zuciyarka ta laushi da haka babban daraja da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine kasancewa tare da shi da mai kula da maraya a cikin aljanna ranar alkiyama da kamar da na faɗa akwai maraya mara uba kawai shi maraicinsa ta ɓangaren uba ne kuma uba shi yake ɗaukar nauyin gida babansa ya mutu ya bar babarsa da ƙannansa da ‘ya'ya waɗannan ‘ya'yan kuma yanzu dangi in ba wani abu ka bari ba wani ma da kyar zai zo a yi sadakan nan da ake yi daga nan zai gudu su raka sai a ban mace da ‘ya'ya idan ba a kula da ‘ya'yan nan mata ba mafi yawansu ne suke zama karuwai idan ba a kula da ‘ya'yan nan maza ba, mafi yawansu ne suke zama ‘yan kalare, ko su zama ‘yan daba, ko ‘yan sara suka, ko ‘yan jagaliya. Sau da ba tarbiya, ba karatu, ba ilimi, ba tarbiya, ba kwaɓa, babban abu ma kwaɓa, ka samu wanda zai kwaɓe ka ce, kai, tafi makaranta, kai, je ka wajen sana'a, kai, yaka, zo a yi maka aski, kai, tashi daga can, tafi can, rasa wannan kaɗai shine babban musifa ga marayan da bai samu gata ba da kan aka ban marayu a cikin halin rashin kulawa da ilimi da sana'a sana'a akwai maraya wanda ya rasa uwa kawai a nan kuma rashin imanin wasu mata ke fitowa wata ku biyu ne a wajen mijinku sai Allah ya mata rasuwa ta ban miki ƴaƴanta sai ki dinga gana musu azaba kina haɗa su rigima da babansu kina haifar da fitintunu har ƙarshe uban ko ya zage su ko ya tsine musu ko ya kore su ko ya ki kulawa da su har a ƙarshe su lalace da haka irin waɗannan matan su ba muna gargaɗanta su in kishi yake tara su taɓa ƴaƴa waɗannan ƴaƴan marayu ne idan kika taɓa su kya ga abin da Allah zai miki kuwa sannan na uku akwai marayan da ya rasa uwa ya rasa uba ba uwa ba uba ga maraici wani gurin ma ga talauci domin akwai baƙin maraya akwai farin maraya bakin maraya shine wanda babansa ya rasu babansa ta rasu ko bai da ko sisin da aka ban masa gado farin maraya kuma shine wanda babansa ya rasu babansa ta rasu amma akwai kuɗi sai dai bai samu gatan wanda zai rike amana kuɗin ya kudan da su idin ga juya masa kuɗin yana rike masa kuɗin yana ci da shi a ciki yana sha da shi a ciki yana masa sutura a ciki yana masa magani a ciki yana koya mata tarbiyya a ciki ya koya masa a ciki in ya kai halin balaga waftalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum Allah ya ce in suka yi wayo suka yi hankali akwai kudin barayu a hannunka to sai ka kira makota ka ce jama'a wannan babansa ya rasu rana kaza ga watan kaza ya ban miliyan biyar miliyan biyar din nan tana hannuna na ci gaba da juya ta saboda ni ma ba ni da hali to an samu riba sai in raba riba biyu su in sa musu rabi akai ni ma in ci rabi tunda Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda yake mawadaci aka bashi dukiyar maraya Allah ya ce to kakka taba yace wa man kana faqiran saboda Allah ya san akwai faqiru a cikin mu yace in kai talaka ne amma kana da amana aka dau dukiyar marayu aka baka a- kana juyawa to in an samu riba Allah ya ce kai ma ka dinga tsakura a ciki kana ci to yake ce to yau rana kaza ga watan kaza yaran nan sun yi hankali sun mallaki hankalinsu sun yi ilimi saboda haka ga kuɗinsu jama'a ku zama shaida zan danka musu a danka musu su karɓa ka ce shi kenan na fita to ba ka da sakamako sai gidan aljanna wanda aku aka ba shi dukiyar marayu kawai sai ya hau kai ya shiru ya cinye to Allah ya ce ya ci wuta balbal innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara masu cin dukiyar maraya Allah ya ce sun ci wuta balbal a nan duniya wa sayaslawna sa'ira sannan da sun je a wuce da su sa'ira a shiga da su wutar sa'ira saboda sun cinye wa maraya haƙƙinsa saboda haka shine maraya na uku akwai maraya mara kuɗi kamar yadda muka faɗa akwai maraya mai kuɗi abin da yake bukata amana akwai maraya mai dangi yana da dangi kuma dangin akwai manya da can in ka rasu a cikin yayyanka ko kannanka ba za a rasa wanda zai haɗa ‘ya'yanka da nasa ba to amma yanzu talauci da wahala ya sa kowa ma ta kansa yake yi ba wani ɗan uwanka da zai mutu ya ba ‘ya'ya ishirin kai kana da goma ka ɗebo ka haɗa talatin Hmm? sai imanin mutum ya kai imani ko wani ya mutu ya babba zawara da ‘ya'ya goma wani ya zo ya ce kai gaskiya ya kamata in auri matan nan kuma in riƙe ‘ya'yan nan ana samu amma ‘yan kaɗan wanda zai auri bazawara mai ‘ya'ya goma na'am wai na'am ice na'am kaga ba zai yi ba kenan ice na'am eh wani ya ce a dai ba ta masara ai mata addu'a kuma ko to akwai marayan yaƙi wanda aka tsinto shi a filin daga akwai marayan tsintuwa wanda yanzu haka muna da irin wannan akwai wanda ma kai mana shi aka yi aka ajiye kawai aka tafi ko ni na taɓa fitowa wata rana a ofis sai aka ce min ga yare a cikin kwali an ajiye an gudu an ajiye shi a kwali an gudu akwai lokacin kuma da aka ajiye mana wata yarinya yan shekara biyu aka bata takarda a hannunta sai iyayen suka kuwa ta gudu sai muka karanta takardar sai ta ce wannan yarinya ya tace ni ce wance kuma da na fara rike ta wahala da talauci da tsiya yasa ba zan iya rike ta ba shine na kawo ta nan ku rike ta da Allah ku sannan mun je Yola in ba ku tuna ba mun je Taraba wajen kaddamar da gidan marayu muka samu wata mata take gaya mana dalilin kafa gidan marayu wani ya zo bakin masallaci ya ce jama'a ya'ya sun mun yawa in akwai mai so akwai da mai so ita in ba mai so wallahi zan aje su in gudu shine wannan baiwa Allah ta ɗebi ko hudu ne ne ta karba yace gaskiya ba zai iya rike su ba kuma zai iya gudu a kowane lokaci ya basu na san mutanen da da yawa zakara ya ba su sa'a ana yin asuba aka neme su aka rasa sun gudu sun ban matan su da yaya wani ba ƙara jin labarin sa ba har yau saboda rashin taimako da rashin agaji da rashin zumunta da rashin tausayi da rashin jin kai da rashin rahama akwai masu yin amma abin da ya fi ƙarfinsu ya musu yawa yau in aka san kana bada gudunmawa kullum gidanka a cike yake da mutane saboda masu buƙatar suna da yawa masu tausayin kuma ‘yan kaɗan ne saboda da zarar ka taimaka wani ya je ga wani sai shi ma ya zo ƙofar gidanka ya tsaya saboda in ka kula masu taimaka kullum gidansu a cike yake da mutane to abin ya musu yawa shi yasa suna yi suna yi amma ba a gani sosai saboda masu buƙatar suna da yawa masu tallafin ‘yan kaɗan ne To bukatun marayu menene bukatun marayu? Na farko lafiya. Wannan shine mafi matsalar abu yadda zaka dau nauyin lafiyarsa a tsawon shekara. Domin wannan organization na da'awa and the relief organization ba iya wannan abin na Ramadana kadai ake ba. Ci gaba ake da daukan wannan marayu 1500 da nawa? Yan kan nawa ne? 1500 da kusan 50. Su aka ba rijista. wanda suke jiran ci shi sa za ku ji an tara buhu dubu sai ku ji ya ƙare so da ciyar da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ba ƙaramin aiki ba ne a wata ɗaya ma to balle a tsawon shekara shi sa a wancan aka ce an tara wajen miliyan ashirin da wani abu amma kafin shekara ya kewayo da magani da sutura da makaranta da waye sun ƙare gaba ɗaya saboda yawan kuma kullum ana yaye kaɗan ne masu yawa suna shigowa akwai wanda aka yaye saboda sun kai gejin da sun gama makaranta an koya musu sana'a yanzu su ba marayu ba ne tunda maraici in ka kai shekara goma sha biyar ka gama sakandire sai a koya ma sana'a a fidda kai daga cikin sunayen marayu kai ma a ce to ka je ka yi aiki kai ma in Allah ya baka ka zo ka taimaka kai ma marayu in mace aka yi mata aure an fidda ita daga layin marayu kuma anan an aurar ku shaida ne anan aurar da matan da yawa an musu kayan ɗaki an musu sutura wasu kuma makaranta suke sakandire har jami'a za a ɗauki nauyinsu har sai sun gama karatu sannan za a ce to yanzu kun koyi sana'a ko kun kama aiki kin samu abin yi kin iya ɗinki kin iya saƙa kin iya yin sana'a kin gama makaranta kin samu aiki to an sallame ki yanzu sai a cire sunanta to kafin ka cire sunan biyar ka yi wa talatin rijista to saboda haka wannan shine abin da yasa bukatun suke karuwa bukata ta biyu ilimi ilimi din nan shine ginshiki domin duk mutumin da ka bashi ilimi ka raya shi wanda ka bashi ilimin addini ka bashi ilimin zamani ka raya shi na uku shine abinci wanda dama shi abinci ko kwana ɗaya ba su a tsallake so ake a ci da kai kwana 360 kullun sau uku in ka buga sama da dubu ka ci abinci sama sau dubu a shekara banda sauran bukatu na sabulun wanki omo da sauransu to ko naira hamsin hamsin za ka ware mutum ɗari da hamsin kullum ka buga sau ɗari uku da sittin a shekara nawa zai ci banda wanka banda wanki abincin kawai da zai ci na naira hamsin to ka buga sau dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin sannan akwai sutura ita sutura akan ɗaura ta da wani kai masa riga kala uku sai wajen wata uku ko hudu yana sawa sannan akwai tarbiyya wanda shi yafi komai wahala ba kawai zaka ba mutum abinci ka bashi sutura ka ce tafi makaranta a'a sai kuma ka zagaya akwai masu monitoring suna zagayawa suna kallon ya yaran wani hali suke ciki yaya rayuwarsu take ciki ya ya kamata a kula da su a yi musu faɗa wasu wani ma maraya ne an ga zai kangare dawa sai a ce ba a dukan maraya hannaushin maraya anan an ga zai lalace saboda kan kaga maraya zai lalace dan iyayenmu sai su ce Allah sarki maraya ne marayan Allah da annabi kada a taba shi sai a sangarta shi ko a shagwaba shi to duka na ladabi da tarbiyya da tankada mutum ya tafi makaranta da a tilasta masa ya koyi sana'a da hana shi lalacewa wannan bai shiga cikin haƙƙin maraya ba yadda kake wa ƴaƴanka faɗa ka musu tarbiya shi ma kai ma faɗa kai ma tarbiya ya je masallaci ya je wajen sana'a ya je makaranta ya wanki ya kwalliya kuma ya zauna da mutanen kirki sannan akwai ɗauke damuwa babba abin da ya fi damun maraya wani yana da duk waɗannan amma ba wanda zai ce masa ya kanan zo ka zauna kusa da ni zai ga masu uba an musu ɗinki da sallah an ɗauke su an tafi gidan zu ko an tafi gaishe da ƴan uwa shi ba ƴan uwan so da aka jawo yaron ma ka haɗa shi da ‘ya'yanka ku tafi tare kai masa ɗinki irin nasu wanda yakan fitarwa da yaro wannan damuwar wanda wannan damuwar ko mutum ya girma da ita ya ga na yi maraici na yi talauci na sha wahala duk al'umma ba wanda ya taimake ni to sai ya tashi da rashin imani sai ya ga cewa ashe ba mutane ba su da imani sai ya tashi a haka shi ba sannan akwai wani abun kuma kare haƙƙi ne marayan yana da wasu haƙoƙi da ake nema a danne sai an tura lauya ya je ya tsaya akan wannan haƙƙin akwai marayan kuma da ya bar kuɗi ya bar kaya aka bar gidaje kawai sai wani mai ƙarfi sai ya zo ya hau kai so da ya ga ba su da gata to irin wannan ne ya sa muka tanadi lauyoyi a cikin wannan da'awa and organization da mun samu labari wani zai amfani da ƙarfinsa ya danna dukiyar maraya sai mu taimake shi kaga muka kwato dukiyar maraya daga hannunsa mun taimake shi dan bai cuta balbal ba dama ya ce unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in zai cuta ko kaga za a cuce shi annabi ya ce duk ka taimake shi sannan akwai muhalli inda aka aje marayun nan kashi uku ne akwai marayun da suke hannunmu wanda an musu rijista suna nan a gidan marayu kuma ina ga ya kamata a ce duk sati wanda yake cikin garin Gombe ka dinga zagayawa kana ganin yaran nan ko alewa ka ba su ko shafa kansu ka yi ka tambayi sunansu za su ji daɗi to akwai waɗanda aka ajiye su a nan akwai waɗanda suke gidajen iyayensu a gidan iyayensu aka ba su sai in an samu wani tallafi sai a je a yi sallama a ce to ga abin da ya samu sai a ba su akwai kuma waɗanda suke su ko marayin ne ba a musu rijistan ba ko ba a gidajen su suke ba suna nan suna gararan ba a titi sai an tsinci yaro an masa interview wani ma shi yake kawo kansa wata mata ma take kawo kanta da ƴaƴanta ta ce ga halin da ta shiga ciki in kuma ku manta ba shekara biyu da ya wuce mun samu wata mata da mijinta ya rasu tana gidan haya aka kore ta sai take yawo a cikin garin Gomben nan din da ta samu guri sai ta kwana a nan da safe sai ta tashi ta ci gaba da tafiya in sun samu wani guri su kwana har a ƙarshe aka kama na ofishin a da'awa wanda a ƙarshe aka bincika aka ga cewa mijinta ne ya rasu kuma babu inda za su kwana take yawo da kuma yara samari yanzu irin wannan da an samu wani mai mummunan wato abin nan manufa shikenan sai ya dora su akan wata mummunan hanya to sannan na goma shine sana'a koya ma waɗannan yara sana'a wanda akwai ɓangaren kwamfuta akwai ɓangaren ɗinki akwai ɓangaren saƙa wanda ya kamata a ce an ci gaba da yin waɗannan abubuwa domin a ƙara inganta wannan ɓangare na wannan sana'o'i na waɗannan yara to wani darajoji Allah ya tanada ma waɗanda suka ba da gudunmawa a waɗannan ɓangarori na ɗaya shine makotaka da annabi wanda shine mafi girman darajar da aka tanada ana wa kafilul yatim ka hataini ka duba tsakanin wannan ɗan yatsan da wannan ba rata da mai nisa annabi ya ce to haka za mu zama da mai kula da maraya sannan ya ce as-sa'i alal armalati wal miskin miskin ya shigar da maraya duk mai kula da bazawara da marayanta manzo Allah ya ce matsayinsa ya fi wanda yake sallah da daddare matsayinsa ya fi wanda yake azumi da rana matsayinsa ya fi wanda ya ɗauki makami ya tafi jihadi fi sabilillah matsayinsa a wajen Allah ji ya fi ukun nan wanda kawai ya bada gudunmawa don taimakawa bazawara ko kuma maraya ko mareniya sannan na biyu biyan bukata duk bukatar da kake nema a wajen Allah in kana taimaka maraya to ka buɗe alaƙar ka ta kyau tsakaninka da Allah ya biya maka bukatunka na uku samun taushin zuciya duk mai taimaka maraya Allah yakan sa zuciyarsa ta yi laushi ta yi taushi alheri ya dinga shiga sharri ya dinga fita sannan na hudu samun jin kai daga Allah arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi gaba daya Allah yana tausayin su ku ji tausayin na ƙasa da ku sai na sama da ku tausaya muku shine Allah ta'ala sannan samun zaman lafiya a cikin taimakawa marayu akwai samun zaman lafiya samun zaman lafiya wannan bala'o'in da muke ciki idan muka ci da marayu muka sha da su muka yi tawassali da wannan cewa Allah ga wani abu ya fi ƙarfin mu ga wani abu mu rasa yadda zamu da shi Allah ka kawo agaji da kanka amma mun taimakawa marayu muna kamun kafa da wannan aiki Allah ka yaye mana halin da muka samu kanmu a ciki wannan ya isa ai tawassali da shi kuma a samu mafita a wajen Allah so da haka kun ga ashe kenan kada mu sakaci kada mu wasa kada kuma mu bar wannan dama hanyoyin da za mu taimaka wa wannan aiki hanyoyi ne guda biyar hanya ta farko ita ce wacce aka saba mutum ya aiko da shinkafa buhu kaza ko masara buhu kaza ko a tamfa yadda dai kullum kullum za mu tashi a gurin nan sai wani ya ci aiko da kuɗi ko ya aiko da ƙur'ani ko ya aiko da shinkafa ko wani dai kayan ci ko sha ko sutura ya ce a saka asusun marayu to wannan ita ce hanya ta ɗaya hanya ta biyu shine wannan tsari da muka yi na mutum dubu kowa ya dinga ba da dubu ɗaya ta shi wannan ya kare da can ana ta yi ɗin ana ta yi to amma wani mantawa yake yanzu wani ya min test ya ce ya tura nasa na shekara dubu goma sha biyu yanzu na ya min test ya ce min ya tura dubu goma sha biyu nasa na shekara wannan dubu ɗaya ɗan to da ba mu karya wancan tsarin ba mutum dubu ɗin nan kowa ya yi haƙura yana ba da dubu ɗaya duk wata da za mu dinga tara miliyan goma sha biyu wannan miliyan goma sha biyun ba wai shine zai ware matsalar gaba ɗaya ba a'a zai ɗaukar mana nauyin iliminsu da suturarsu ragowar kuma sai mu ci gaba da nema to wannan hanya kenan ta biyu hanya ta uku shine mutum ya san akwai wani mutum wanda yake mai zuciya dan abin zuciya ne ba wai kuɗi yawan kuɗi bane zuciya ce ka san wani mutum mai zuciya wanda yake fitar da zakka mai yawa kuma zai iya bada wani kaso mai yawa wajen wannan aikin to kana iya tallata masa wannan aikin cewa ga wata cibiya ta yi wa marayu 1500 rijista kuma ita take ɗaukar nauyinsu kuma tana da gida na musamman da mota da makaranta da dukkan tsari da ake bukata da rahoton duk yadda ake gudanar da abubuwa ɗin nan ka kawo tallafi da gudunmawa domin a yi musu wannan aiki to kaga wannan ita ce hanya hanya hanya ta uku hanya ta hudu mutum ya ce to ni ba ni da kuɗi yanzu amma a albashi na duk wata ne alkawari zan dinga yanke kaza ina turawa a bani account duk wata zan dinga yanke wani abu ina sakawa ko da yawa ko kaɗan amma dai duk wata zan saka wani abu a wannan asusun domin a taimaka ma waɗannan marayu sannan hanya ta biyar shine da muka ce a sanar da masu sana'o'i daban-daban kun ga wani bawan Allah yace shi sana'arsa shine yana da gurin da yake yin aski da haka marayun nan gaba ɗaya da muka wa rijista dubu ɗaya da wani abu maza daga cikinsu in za a musu aski a dinga zuwa gurinsa yana musu aski to daga baya an ce mu wai yana nufin iya na wancan gidan guda ishirin da nawa ne talatin da nawa ne talatin da hudu to mazan cikinsu ya ce duk sanda za a yi musu aski a kira shi zai je musu aski to abin da muke so kuma akwai ƙungiyar masu sai da masara ta jihar gombe buhu nawa za su dinga kawowa duk wata akwai ƙungiyar masu sai da wake dama gwamba ta shahara wajen harkar wake akwai masu sai da kayan miya akwai wanda ya ce shi daga yau injin da ake amfani da shi a gidan marayu zai dinga saka mai akwai kuma wanda na shina wanda ya ce shi kuma duk wata zai dinga ba da dubu ɗari a gidan marayun duk wata zai dinga ba da dubu ɗari wannan jin har yanzu yana yi ko har yanzu yana yi duk wata yakan ba da dubu ɗari domin a biya ma'aikatan da suke aiki a gurin a cika a biya musu kuma yana yi har yanzu kaga irin waɗannan ake so yana da hali yana da ƙarfin da zai iya yi kuma yana yi akwai wanda yake ba da dubu talatin duk wata shi ma ban san har yanzu na san dai yana yi bawan Allah Allah saka mata alheri duk wata sai ya saka dubu talatin a cikin wannan account din kuma har yanzu bai gaji ba yana yi kaga irin wannan shi ma wani tsari ne na zuciya da za ka iya ba da gudunmawa da sauransu ka yi tallan abin ga abokinka shi yasa muka ce abu ga pamphlet duk kuma shekara a dinga fitar da mujalla wacce za ta kunshi bayanai da ma bidiyo na yadda ake raba wannan abinci da waɗannan kayayyaki da rahoton yadda ake abubuwan nan ana buga a pamphlet ana rabawa mutane domin a ƙarfafa musu gwiwa domin ɗan adam yana so in ya ba da kuɗi a gaya masa yadda aka yi da su wannan abin yana ƙarfafa zuciyar mutum a dinga fidda rahoto ana gaya mutane ga aikin da aka yi ga abin da ya ragowa ga abin da aka kashe ga yadda aka sarrafa ga yadda aka gudanar wannan yakan karawa mutumin da yake karfin zuciya domin mutane da yawa suna son su bada gudunmawa amma suna tsoro kada su bada gudunmawa kuma wani ya cinye ko ba ba a wannan akwai wanda suke tsoron kada mutum ya zo ya ce a taimakawa wane shi kuma an taimaka din shi kuma ya cinye to irin wannan tsoron in kana faɗar yadda kake da abu da yadda kake kashewa da yadda kake sarrafawa da waɗanda suka ci moriyar abin to wannan yakan kau da wannan wato zargin kuma alhamdulillahi a wannan kwamiti namu na da'awa organization and relief mafi yawa ma su 'yan kwamitin kowa ma'aikacin gwamnati ne da 'yan kasuwa da manyan masana'o'i da manyan attajirai da manya-manyan ma'aikata da suka yi ritaya waɗanda su ma a cikin kuɗinsu suke ɗiba su ma su bayar a yi ha alkali gare mu gashi na wanda kuma mun samu wani dan matsala ma sai yake ma hukunci zai ce ka tafi gidan maza akwai lauyoyi akwai injiniyoyi akwai daktoci duk kusan fi'a akwai manyan yan siyasa akwai masu sarauta kowa yana cikin wannan ga manyan ma'aikatan gwamnati irin su AIG wanda shine chairman na abin nan retired da Grand Kadi da Yariman Gombe da sauran manyan waɗanda suka rike manyan mukamai na federal gamman da sauransu da manyan ma'aikata da waɗanda suke aikin yanzu kowanne yana ciki akwai likitan da ya je rubuta lambarsa yace da wani yaro ya samu ciwo kawai a kira shi ko me yake zai zo shi kuma gudun wanda zai ba kenan kawai gidan yaran nan da sun samu problem a kira shi ga wayarsa to zaka ga mutane suna ta yunkuri wajen mu ga cewa dai akalla mu al'ummar musulmi bamu gaza wajen rike da taimakawa waɗanda suka rasu daga cikinmu suka bar ‘ya'ya cikin larura cikin rashin lafiya ba. To da ‘yan uwa muna gode wa Allah kuma sannan muna ƙara ƙarfafa muku gwiwa a kan wannan aiki na tallafi ga marayu. In ku har za a ce duk yawan nan namu na musulmi ba za mu iya ɗaukar nauyin maraya dubu ɗaya da ɗari biyar ba to gaskiya sai dai a yi mana kabbara guda hudu a yi mana addu'an Allahumma gafirhum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa wa gafirhum bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danis wato a yi mana kabbara hudu a kai mu makabarta tarihi a rufe mu amma ba mu gaza din ba insha Allah far abinda muke gani da irin zuciya da ake yi da abubuwan da mutane suke yi yana nuna mana cewa insha Allah ba za mu gaza ba ba za mu kuma sare ba ba kuma za mu gaji ba har ƙarshen rayuwarmu wasu su zo su dora su ci gaba za mu ci gaba da wannan aiki insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri waɗanda duk suke ba da gudunmawa a cikin wannan kwamiti na marayu ta hanyar ba da shawarwari ko bayar da kuɗi ko bayar da lokaci da masu ba da motocinsu da masu zuba mai da masu rubuce-rubuce da masu amfani da duk wata damarsu su ga cewa an tallafa wa marayun nan to muna musu addu'a kuma wannan tunani da muka yi wanda wajen a tsawon kusan shekara ashirin muna yin tafsirin nan wajen shekara goma sha muka ƙirƙiri wannan kwamiti na marayun nan lokacin muna suratun nisa zai kai shekara ina ga goma sha uku tunda muka fara wannan abu a ƙasar nan mu kaɗai muka fara wannan aikin amma yanzu Allah ya sawa aikin albarka ƙungiyoyi da dama sun kwafi wannan aikin suna ta yi a Kaduna muna da darun rahama wanda shi ma manyan malamai suka kafa waɗanda suke yin irin wannan aiki sannan ga jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wanda shugaban su Sheikh Balalau waccan shekara ya zo nan har ya bada gudunmawar dubu ɗari biyar sun kwafi wannan aiki duk inda suke tafsiri za ka ga cewa akan nemi taimako domin a tallafa wa maraya kaga wannan abun farin ciki ne cewa wannan aiki gashi ya yaɗu ko ina yanzu a Najeriya ana ta yi sannan mun samu na samu labari ma wanda na jira gani da ido na akwai tsohon sifika na nan ya gina gida na marayu ya sai mota da gidaje da duk abin da ake bukata ya gina gida na marayu wanda wannan shi ma abin farin ciki ne irin 'yan siyasa da aka san su da son kuɗi da kuma tallace kuɗin da taskace kuɗin har mutum ya yi tunanin ya fitar da kuɗin ya yi kafara da wasu abubuwa to kaga akwai abin farin ciki a cikin wannan kwarai da gaske saboda haka ya kamata mu ƙarfafa wa duk wanda zai yi tallafi ga aikin marayu da aikin jin kai da zaurawa da masu rauni hal tun saruna wa turzaquna illa bi tu'afaikum manzo Allah ya ce Allah ba zai taimake ku ba wallahi ko ba zai ba ku nasara ba sai kuna jin tausayin masu rauni a cikin hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum manzo Allah ya ce ba a ba ku gudunmawa ba kuma a tallafin ku ba a muku arziki sai kuna jin tausayin na kasar man la yarham la yurham wanda bai da tausayi ba a tausayin sa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon mutum mutum yana taimakon dan uwansa khairun nasi anfa'uhum lin-nasi mafi alherin mutane wanda yake amfanin mutane man farraja an muminin kurbatan min kurabid dunya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wanda iyaye ma dan uwansa bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya da lahira saboda haka muna godiya ga duk waɗanda suke ta turo da sako da taimako da agaji ta hanyoyin account da aka bayar na Festibank da na Jaiz Bank wanda ake amfani da su domin karɓar taimako kuma ana sawa a cikin kafafen yada labarai wanda ake yadawa a kafafe daban-daban irin su Sunna TV, irin su Africa TV, irin su Freedom Radio, irin su Express Radio, irin su Alheri Radio, irin su DITV, irin su Gotel a Ayola, irin su GM TMGM TV, irin su NTA da sauran kafafe wanda mun lissafa wajen goma sha hudu banda kuma waɗanda suke sawa a Facebook da waɗanda suke sawa a YouTube da wanda suke sawa a WhatsApp da waɗanda suke yadawa ta kafafe wanda ko ina kake a duniya kana iya jin jawaban nan da ake yi kuma kana iya ba da tallafinka kuma za a saki lambobin wannan account wanda ake da su guda biyu na da'awa and organization ta hanyar wato a kafafe na shafukan sada zumunta domin ko ina mutum yake a duniya shi ma ya yi lakin ya kuma yi tagin ya sake yadawa shi ma a cikin nasa shafin domin a ci gaba da ba da gudunmawa muna fata Allah subhanahu wata'ala shige mana gaba akwai tallafi da muka fara samu ba ni takaddun nan tallafi a yanzu ana na ana ta tara buhunhunan shinkafa ina las abin nan da aka samu na adadin abin da ya shigo domin a ƙara zaburar da waɗanda za su ba yanzu suka cewa akwai sauran aiki ina ƙarshen abin da aka bayar figures ɗin na ƙarshe ba ku haɗa figures ɗin ba to ba su gama haɗawa ba amma je ina ga a, wanda muka samu na ƙarshe shine wanda hajiya aisha dukku ta turo kusan buhu hamsin da biyu akwai masara buhu biyar akwai shinkafa buhu biyar akwai shuga buhu biyu akwai taliya katon biyar akwai makaroni katon biyar akwai indomi katon biyar akwai magi katon biyar akwai sabulu katon biyar akwai omo katon biyar akwai man gyaɗa jarka biyar akwai gishiri buhu biyar shi bayar da buhu hamsin da biyu na items da wannan baiwa Allah ta turo Allah ya saka mata da alheri akwai wancan suka aiko mana da Kaduna cewa su ma a can sakamakon jabin da aka yi ta yi tsohon gwamnan Kaduna da matarsa sun aika musu da kayan abinci an tura masara buhu ashirin gero buhu ashirin shinkafa buhu ashirin da biyar taliya katon hamsin magi katon talatin da biyu a menene wannan suga leda ɗari uku gishiri leda hamsin sannan wata mata ta ba da shinkafa buhu ɗaya to wannan a kaduna za a raba a waccan cibiya ta daro rahama muna kuma yi wa wanda suka ba da gudunmawa addu'a wannan ba kowa ya kawo taimako za mu faɗa kuma za mu raba daga kuma jam'iyyar shaidan kake ka kawo gudunmawa ka ce a raba marayu za mu ce a raba so da haka kowa ya kawo mana taimako mun gayyaci gwamna ya kawo gudunmawa mun taimaki ɗan takarar gwamna ma ya kawo gudunmawa mun gayyaci yan jam'iyyar APC da NPDP da yan wacece duk kowa in dai musulmi ne kai kai ko kirista ne kai kake sha'awar ka ba wa marayu gudunmawa ka zo mu karɓa mu kuma mu faɗa mu ce kiristawa ne ya ba da gudunmawa ya ce a ba marayu ai kun ga akwai lokacin da nawa naiwa marayu naiwa kiristocin Gombe addu'a ko da naje gidan marayu sai naga an kawo indomi da taliya da waye sai aka ce wai wani pasto ne ya wa'azi a coci shine yace ma duk wanda yake gurin ya sai taliya ko makaroni daya katan daya ya je ya kai gidan marayu kun marayun an san namu ne musulmi shine duk suka siya suka je suka cika gidan nazo naga kayan abinci nace wannan fa a wajen tafsiri aka ka aka caba daga wajen tafsiri bane nace daga ina ne aka ce wasu kiristoci ne nace to a ya kamata mu faɗa kuma musu addu'a shine amana da haka muka zo nan kuma su ma sun ji daɗi da nace a muna yi wa kiristocin Gombe addu'a kuma muna yi musu muna taya su murna kuma thank you so much thank you very plenty to sun ji daɗi kaga wannan haka ya kamata saboda aikin jin kai ko ba musulmi bane kai in kai akwai abin da Allah zai kalla ya sauƙaƙa maka wani bala'i don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ba kai imani da Allah zai bada lada a lahira ba in kai aikin alheri sai ya baka a duniya in ba kai imani da lahira ba duniyan ma kawai kake so to kana aikin alheri sai Allah ya sauƙaƙa maka bala'o'in duniyar haka ko ba musulmi bane yayi abu sai Allah ya ƙara masa duniya sai ya ƙara jin daɗi a duniya ya ƙara tabbatuwa a duniyar mun ce ga Bill Gates ya ware biliyoyin dala ya ce a taimakawa masu rauni a duniya har wani mai sarauta a saudiya shi ma ya yi fushi shi ma ya ce ya ɗan ɓantari wani abacin kuɗinsa dala biliyan talatin da biyu dala biliyan talatin da biyu kowace dala biliyan ɗaya daidai take da biliyan ɗari biyu da talatin kuɗin najeriya na ce ku buga ku bani lissafi yanzu kun kasa bani lissafi nawa trillion nawa 1.2 trillion ya bayar sadaka na to amma wani ya bada ya bada naira biyar jiya wataƙila wanda ya bada naira biyar din nan zai fi wannan lada kun san dalili wataƙila shi naira goma gare shi sai raba biyu ya bada rabi in aka kalli yawan kuɗin wancan wataƙila bai ɗauki ɗaya bisa ɗari na abin da ya mallaka ba shi ko mai naira goma nan da ya raba biyu ya fi bajinta sai dai na wancan ya fi yawa amma shi da ya raba biyu ya fi bajinta shi sa akwai sahabin da ya bada kwano ɗaya na dabino sai da Allah ya faɗe shi alƙur'ani allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum yaje ya dako aka bashi kwano biyu na dabino sai ya zo ya aje kwano ɗaya a gaban annabi ya ce ga na wannan fi sabilillah shine munafikai suka ce kai ka rasa abin da zaka ba Allah sai kwano ɗaya da biyu to kada mutum ya ji ana maganar miliyoyi ko da yawa ya ɗauka nasa kaɗan an rena a'a Allah manzo Allah ya ce ka ciyayi wuta ko da tsagin dabino ka ba da kalilan Allah ya baka kasiran ka ba da kasiran Allah ya baka aksaru من جاء بالحسنة فلو أشر أمثالها اتق النار نارا ولو بشق تمرة saboda haka muna roƙon Allah ya saka ma duk waɗanda suke bada gudunmawa komai kankantanta domin nasarar wannan lamari so ban san lancin zai ko me zai
wani rabu shehu gurbi kamar yadda aka sani tsohon dan majalisar jiha sannan kuma tsohon kwamishina Allah ta'ala ya karfafa shi akan wannan aiki da ya karba zai yi insha Allah tabaraka wa ta'ala Ah, wani rabu-
farko dai muna goda Allah ba cikin sarki wanda cikin ikonsa ya gaddari rayuwar mu a wannan wuri majalisi mai albarka irin wannan suka wannan ayyuka na alkai abu na biyu kuma muna godiya wa malamin mu a sheik amir ibrahim daurawa wanda ya ɗauki tsawon shekaru yana ziyartar wannan majalisi domin ayyuka na ce da addini da ba da zaburar da mu akan wannan ayyuka na alkai in aikin yana karami yana karami yana girma yana girma har ya kai wannan labar malam muna godiya Allah saka su kai Allah ya tsawaita maka shekaru a cikin wannan aikin alkhairi a bai wuce kwana biyu ba mutum biyu daga cikin yan kwamiti suka same ni suka dora ni wannan nauyi da na so in noke in ce ya kamata a bar mu a bayan fage da suka ce a ana so tun da wannan shine na farko a, ana so ɗaya daga cikin membobin kwamiti ya kaddamar da wannan abu musulmi tufaki sun tsaya kan kaddamar da wannan abu to na gode Allah ta kada alkai a kafin na faɗi abin da zan bayar a wanda suka zo da jakakkuna kada su ji abin da na bayar kaɗan ne kowa ya roke ya kamata a, abin da za su bayar ya fi abin da za su bayar ni da fosa na zo so kuma ina kiran kowa da wanda zai iba da cebur da wanda zai iba da ludayi da wanda zai iba da cokali sai ka samu wanda ya iba da cokali inda ya kyautata niyyarsa sai ka ga ya fi wanda ya iba ya ya iba da cebur da fata Allah zai muna sakaya Ah, so a madadin kaina ina kaddamar da wannan asusu da naira dubu ɗari uku kuma buhun masara goma wasu alaikum
Nasir Ali wanda aka sani da Nasir MD zai zo shi ne jawabi kuma ya gabatar da sakon da aka turo shi. Sunana Usman Ali, manajan Solid Baltar. Ina wakiltar Alayi Nasu Muhammad Ali MD ya bani sako da kawo wurin ya bani naira dubu dari da kawo kuma ya ce na ba ma hakuri saboda ba. nuna wa tun aka san da yayi haruna ya bamu buhun masara guda goma Allah ya saka musu da alheri akwai wata majalisa a ɗaki kira majalisar babawo da suke kan kwanan zuwa ofishin da'awa sun turo da dubu shida ɗari shida da hamsin haka nan kuma alhaji ba mishkila shi ma ya turo da kuɗi naira dubu ashirin kuma ya zo da kansa da ƙungiyar mata 'yan kasuwa gidan hajiya gombe su ma sun turo da dubu goma haka kuma daga mata masu sauraron tafsiri na gidan alhaji doma isari su ma sun turo da dubu biyu da ɗari takwas da arba'in wani bawan allah ma ya turo da dubiyar a yanzu akwai alhaji jibrin muhammad jibrin ashaka ya turo da na kuɗi naira dubu ɗari a sannan akwai wata mata hajiya radiya ta ce ga kuɗi naira dubu ashirin zakka abin da ta rubuta kina takardar wallahu ta'ala alam
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wata bayarwa Allah ta kawo gudunmawanta kudi naira dubu talatin mai suna Hafsat Baba ta ba ɗan hisba ne a yan bulutu ce a kawo su ga su na kada an bayar. Allah ya saka mata da alheri.
to gare kwamitin nan suna ta ƙoƙarin harhar abubuwa to a akwai dan uwa Alhaji Usman Gurama wanda shine sakataren hukumar alhazai shi ma ya kawo nasa kuma ya zo da kansa gashi nan a zaune ya ba mu gudunmu naira dubu hamsin ya ba mu ya baiwa kansa don shi ma dan kwamiti ne a na
wasu bai za a yi shi ta ne sun so a wannan tsari da a kwamiti ta a- da gabatar wannan shine na farko kuma mun samu wannan labari a ƙaramin lokaci shekarun jiya da yamma aka gaya mana wannan a, tsari kuma cikin mutanen da muke a babu ba su labarin abin da yake faruwa inda ana neman taimako irin wannan ya yi farin ciki da aka tuna da shi ya ba da gudunmawa dubu ɗari biyu
da ta biyo baya daga Alhaji Muhammad Alin Komo shi ma baya nan amma ya turo wannan kuɗi naira dubu hamsin a saka a wannan asusu Allah ya saka musu da alheri akwai sako daga limamin wannan masallaci babanmu dan kare ya turo akwai atamfofi akwai shaddodi akwai kuɗi sannan ya ce ya yi alkawari daga yanzu har ya koma ga Allah a cikin fenshonsa a kowane wata zai ba mu dubu ɗaya insha Allah ta'ala Allah ya saka masa da alheri wasu bayan Allah ba su san abu a mace sunayen su yanzu an ce wani bawan Allah ya turo da dubu ashirin amma ce kar a faɗi sunansa to Allah ta'ala ya saka masa da kai a yi wa miji na addu'a a sa asusun marayu so kamar da yadda muka faɗa a ɗazun nan yan kwamitin suna nan suna shiryawa su ba mu rahoton abin da suka tattara a hannu da cewa a yi musu addu'a Allah sa su ci jarabawa to Allah sa su ci jarabawa akwai Alhaji Dallami Tolba ya turo da dubu biyu ya ce dubu ɗaya Allah ta'ala ya kai ladan ga babansa haka kuma dubu ɗayan Allah kai lada ga mahaifiyarsa da kaduna musamman kowace fara ke zuwa shi ma ya ba da nasa gudunmu naira dubu ɗaya wanda uwa kuma ya ba da naira hamsin ya hada a cikin nasa ne to a yanzu an samu naira dubu ɗari takwas da talatin da biyu da naira ɗari bakwai so fa ban san kuma daga yanzu a gobe abin da Allah zai yi ba sannan akwai waɗanda watakila ba a haɗa kansu ba gaba ɗaya sannan kuma abin ba ya tsaya a yau ba ne kawai duk wanda yake da abin kawowa ko yake abin bayarwa ko yake da abin tuntubar wanda zai tuntuba don a bayar kofa a buɗe take daga wannan ramadan har zuwa ramadan mai zuwa gobe akwai rana za ka iya zuwa ofis kai delivery message ɗin ko kuma da kanka jibi ma akwai rana daga nan har ƙarshen ramadan har kuma wani ramadan ɗin duk lokacin da ka samu abin bayarwa ofishin wani da'awa yana nan kan layin alaihi sa'ad mai fata وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم علمنا علما كثيرا نافعا مباركا اللهم جنبنا من الجهل اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم جنبنا من الفقر اللهم اعزنا عزا نافعا مباركا اللهم جنبنا من الذل اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين